أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna kuma biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa domin karatu a cikin alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore idan yan uwa ba su manta ba a jiya muna karatu ne a cikin suratu maryam kuma mun biyo inda allah maɗaukakin sarki ke bayani akan girman shi da mu'jizar shi da bayanin yadda mala'iku ba sa zartar da abubuwan kansu har sai idan allah ya yi umarni وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا da bayanin yadda za a shiga alkiyama da mutane a filin alkiyama da yadda zai Allah zai tara mutane cikin kowace al'umma cikin kowaɗansa mutane a dubo manya-manyan arna masu ta'addanci a fara shigar da su wutar jahannama wannan haka Allah maɗaukakin sarki ya bayani har kuma ya karkare a yau inda za mu tashi kan ɗabi'un ƙurayshawa in an karanta musu ayoyin alkur'ani sai ku kwatanta rayuwar duniya da ta lahira suna tsammani yadda suke da matsayi a duniya haka za su samu matsayi a lahira mai girma da buwa yake cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الباري تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قريشاوة da sauran arna Allah ya ce idan an karanta musu ayoyinmu bayyinat waɗanda suke bayaninsu a fili yake ƙwanar ladina kafaru lalladina amanu galibi kafirai sai su ce da masu imani ayyul fariƙai ne khairun makaman wa ahsanu nadiya in suna so su yi musun wannan abin da aka yi musu wa'azi a kan shi sai su tambayi masu imani su ce ayyul fariƙai wanne ne cikin waɗannan jama'un guda biyu ku raunanan musulmi ko su manyan arna ayyul fariƙai ne khairun makaman ya fi girman matsayi ya fi girman wurin zama ai ahsanu manazila wa arfa uduran waye mazaunin shi ya fi alfarma waye gidajensu ya fi ƙasaita wa ahsanu nadiya waye majalisarsa ta fi dacewa nadi shine nadi gurin da ake zama a shakata a tattauna waye majalisarsa take nuna wannan majalisa ce ta masu girma da masu alfarma haka suke so su nuna cewa tunda mun fi ku girman gidaje mun fi ku alfarma mun fi ku matsayi wurin zamanmu ba irin naku bane ba da ƙur'ani gaskiya ne ya za a yi ku gane mu ba mu gane ba su da haka suke ganin za su kwatanta gaskiya sai su musu ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya waye yafi girman wurin zama waye yafi alkhairin abokan zama abokan hulɗa Allah madaukakin sarki ce ba wannan bane
wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya Allah ya ce wa kam ahlakna yo nawa ne ko muka halakar qablahum kafin su min qarnin cikin al'umu da karnoni da jama'a da yawa mun hallaka su wanda muka hallaka hum ahsanu asasan su ne suka fi morewa akan alatin duniya asas malamai suka ce su ne amti'a kayayyakin jin daɗi da more rayuwa wanda muka hallaka sun fi su wari'iya kuma sun fi su kyan gani idan halitta ce da diri da kyau al'ummar da muka hallakar kafin su sun fi su diri da kyau idan kayan alatu ne da duniya da jin daɗi wanda muka hallaka sun fi su alatu da jin daɗi in takamar kulkun yi gida da bulo da bulo an sa siminti da yashi an yi inci tara an yi inci hida to an yi zamanin da mutane su ba inci hida ba inci tara kawai dutse za a ɗauka kalkalkalkalkal a ɗauki takofi ko adda ko ɗan ga shakuri Allah ce wa tarhituna minal jibali buyutan farihina za ku haƙa gidaje daga dutse kuma gidaje na alfahari na gani a faɗa kawai zuwa zai duba san tameman dutse kil kil kil yana gyara kame wani haka kawai dan tameman manshin a gabanka ina gidansa ba ɗaukan zafi ba ɗaukan rana ba ɗaukan sanyi ba ruwan sama in an yi wa aradu bai san ana yi ba in an saka bom ba za ta fasa shi ba ya ce to duk irin waɗannan mutanen ku shawa da yawa wanda muka hallaka a gabanku akwai su da haka inda ana auna gaskiya ne da jin daɗin zama da jin daɗin duniya da kwalliya da kyan riga da kyan gani da majalisa da waɗancan mutanen ba mu hallaka su ba shine wa kam ahlaka na qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'iya ibnu kasir yake cewa ai kanu ahsana min ha'ula'i waɗancan sun fi waɗannan amwalan yawan dukiya wa amti'a da kayayyakin more rayuwa wa manazira da kyan gani wa ashkalan da kyan siffa da tsari haka Allah maɗaukacin sarki ya yi su mun zo ta ganin aka kawo mutanen da ba mu wuce yan abubuwan a sa'a a jihu ba mutum da ya je tefane ya gama zai koma gida an yi ci karo da kai sa'a a jihu an samu kazar miya a ko a kisar annabi musa mutar da inda aka tura su je za su tada waɗansu mutane daka daka su yaƙe su safin da su su zauna a garin suka ce ya musa inna fi ha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha abadan minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu suka ce ba za mu shiga ba wannan garin akwai wasu mutane zarata daka daka so irin waɗannan fa su ne halittun da Allah maɗaukakin sarki ke magana kyarma kyarma ga tsawo ga faɗi ga ginin jiki ga kyan fuska haka Allah maɗaukakin sarki amma ya hallaka su ɗaya bayan ɗaya da haka inda maganar gaskiya ce akan alfarmar abin da Allah ya baka da ba a hallaka waɗancan ba da haka kai ma yanzu idan Allah ya baka dukiya ya baka gidaje ya baka motoci ya baka matsayi ya baka aiki wannan baya nuna cewa Allah yana son ka baya nuna akan gaskiya kake yawan kudadenka a banki baya nuna cewa Allah madaukakin sarki na kaunarka na son ka ne yawan binka da gaskiya da riko da hadisi ne zai kusa da kai a wajen Allah madaukakin sarki na'am قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا نعم sai Allah madaukakin sarki yace in kuma kuna ganin har yanzu akan gaskiya kuke waɗannan musulman ba su ne a gaskiya ba to ku zo a yi addu'a kowa ɗaga hannu in aka ɗaga hannu sai a ce ƙul ka gaya musu man kana fi dalalati wanda yake a ɓace wanda yake a cikin ɓata falliyam dud lahur rahmanu madda to ubangiji ya ƙara dirmi yadda hi a cikin ɓatan da yake yi in masu imani ne ɓatattu to ai addu'a Allah ya ƙara musu ɓata in ku ne batattu to ayi addu'a Allah ya kara muku bata kada Allah ya sa ku gane gaskiya suka ce ayi khabar ne bi ma'ana talab labari Allah yake badawa amma bukata ce kamar umarni ne in har kun ja kun ja ku ne a gaskiya su ne a gaskiya to ayi addu'a mana man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda ke sa wannan ko a dabiku a dariku da addinai na ƙarya 'yan shi'a da wane ne in an yi musu an yi musu an ki ganewa to da ƙarfi ana daga hannu a yi addu'a man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda wanda yake bace to mai addu'a Allah ya ƙara mashi bace wanda yake akan gaskiya kuma Allah tabbace shi ya taimake shi akan gaskiya mutumin da bai da alqur'ani mutumin da bai da hadisi mutumin da bai da sahabi mutumin da bai da annabi mutumin da bai yadda ba ma allansa allah ne ina za ka nemi shari'a a gurinsa duk addini shi an ce in ka daga haka yake in ka koma wajen yan ɗariku ba su ma yadda ba cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙololuwar mafi daraja matsayinsa ba mai matsayi irin nasa to wanda kuka yi musu da shi akan irin wannan babu abin da zai hana ka gaya masa man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda ai wanda ya kasance a cikin bata falyuhlikuhu arrahman da ubangiji ya halakar da shi fi ma huwa fihi hatta yalqa rabbahu wa yanqadi ajalahu to ubangiji ya rike shi cikin barnar da yake ya rayu akanta har sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki da wannan barnar حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا الله يشيتو إن أيريكي سيكون ونم بطن da toshewar basira za su rayu ne a cikinta hatta idara au ma yu aduna har sai sun ga abin da Allah ya yi musu alkawari abubuwan da Allah alkawari abubuwa ne guda biyu ko dai a nan duniya ko a same shi a lahira yasa ya ce immal azaba ko dai a musu azaba a nan duniya azaba a nan duniya shine kawai bagtatan wata annoba ta afka musu annoba ta ci su kare ko yadda aka yi tsawa wasu al'ummar suka mutu ko yadda aka kifar da waɗansu mutanen gari ko kuma yadda kawai aka waye gari mutanen garin sun sanka mai kawai kenan kamar an tura da kifi ya ce to kuma ku zauna a haka immal azaba ko dai azaba ta zo ta riske ku wasu kuma suka ce a'a alqatlu aw al-asru fi dunya ko dai a yaƙi a hallaka su a filin yaƙi ko a kama su akan bayi a nan ne za su gane a gaskiya suke ko ba akan gaskiya ba suke immal azaba wa imma sa'a ko kuma in hakan ba ta faru ba za su mutu alkiyama ta tashi a kansu idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a alkiyama bai da kulunan na sai su shiga gida fasa ya alamu su shiga wuta in sun shiga wuta fasa ya alamuna a wutan ne za su gane man huwa sharrun makana waye yake da sharrin matsayi wa abu aku junda da raunin sundunduna da raunin mataimaka idan kuna ganin masu imani ba su da gida ba su da alfarma ba su da matsayi to idan Allah ya kawo masifa ta afka muku ko Allah ya kawo alkiyama aka tashi ga masu imani ga ku a nan ne za ku gane man huwa sharrun makanan wa adhafu jinda waye matsayinsa mummuna ne waye rindinarsa ba ta da ƙarfi waye bai da mataimaka in ba wanda yake da Allah madaukakin sarki ba ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله yace yadda yake ƙarawa waɗancan bata a cikin bata har su haɗu da azaba a duniya ko alkiyama ta tashi a halakar da su waɗanda suke kan shiriya su kuma Allah ya ce wa yazidullahu alladhina hatadaw huda waɗanda suke kan shiriya su kuma Allah madaukakin sarki sai ƙara musu shiriya masu imani a ƙara musu imani amma duka waccan magana da aka yi da gida da abokai da wurin zama da kyan halitta duka wannan ba abin da ake da bukata a wajen masu imani ba wal baqiyatus salihat ayyuka na kwarai kalmomi masu daɗi khairun inda rabbi wannan su suka fi alkhairi a wajen ubangijinka sawaban a matsayin lada wa khairun maradda kuma hiya fa alkhairun makoma a ce an same ka a ambatan Allah da tunawa da Allah madaukakin sarki
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا نعم Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya koma waccan maganar kamar dunkulalliyar magana sai ta arna suke yin ta yanzu kuma sai ɗauka maka ɗaiɗaikun maganganu da arna suka yi sai ya baje ma ka ga menene ɗabi'ar arna ya Allah yake hukunci akan maganganunsu sai ce a fara'aita lari ka fara bi ayatina ka bani labarin wanda ya butulce ya kafirce mu ayoyina an karanta ya ki yarda da ita ya kake ganin zai faru tsakanin ni da shi dan iya yi ma cewa yayi wa qala la utayanna malan wa walada wallahi alahira sai an bani tilin dukiya kuma sai an bani yaya malamai suka ce khabbab ibn al-arat sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kananan sahabbai masu kananan karfi to tun a jahiliya yayi wa al-as wani aiki sai yake da buƙatar a biya mai kuɗin aikinsa kafin ya biya kuɗin aikin shi kuma ya karɓa addini da ya zo wajen asu yake cewa ba ni kuɗi na ya ce wallahi ba zan baka ba sai ka dawo addinin da muka saba ai a arnanci ka biyo ni ba to in kana so in biya ka dawo arnanci wannan usulubi ne da har 'yan siyasa suna yi in aka baka kwangila a apc ka koma pdp sai a ce he ka dawo in a pdp aka baka ya ce he ka dawo in a kayan daɗi aka baka a ce he in ka kayan daɗi sannan a waka ya ce to su ma haka ne ya ce ai a arnanci na baka bahi in kana so in biya ka dawo arnanci sai in baka sai ce mashi la wallahi ita na rantsa da Allah ba za ta furta ba la akfuru bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama hatta ta muta kuma tuba in dai akan in kafirce wa manzon Allah ne sai dai ka mutu dan bakin ciki a tayar da kai ka sake mutuwa daren da ina nan akan addini yace yo me ina mutu ina mutum ma dai na je lahira fa inni idza mittu thumma bu'istu in har na mutum an tahe ni ji ita ni za ka zo ka same ni a lahirar wali samma malun waladun wa waladun a can din ma za ka same ni ina da 'ya'ya da dukiya hayan tsakura in baka ta kaga karshen kangara kenan ba zai yi imani ba kuma an harka mun addu'a na mutu to a lahirar ma da kuɗi da dukiya za ka same ni in ka zo a cikin irin dukiyar da nake akwai a lahira hayan baka ina ga da ciniki bai yi kyau ba ka yi imani a duniya ka tada arne da arziki a lahira ya tsakura daga arziki ya biya ka bahin ka na duniya ai da musulunci bai ci riba ba Allah sai mamakin wannan yace a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yace a lahira za a bani dukiya da yaya sai Allah ya tambaye ittala al-ghaib wai ya ga hukuncin Allah ne na lahira aka ce dan aljanna ne aka ce yana da dukiya aka ce yana da ibtala al-ghaib amitta khada inda ar-rahmani ahda ko ya dauki alkawari ne a wajen Allah madaukakin sarki cewa shi dan aljanna ne in ba wannan biyin ya samu bai aka iya furta wannan magana ko da ya ga abin da Allah ya rubuta a littafin kaddara he dan aljanna ne da dukiyarsa da yayashi ko kuma yana da alkawari a wajen Allah malamai suka ce al-ahdu da ake nufi a nan ita ce la ilaha illallah wanda Allah ba zai kona ba shine wanda yake da la ilaha illallah tabbatacciya gangariyar la ilaha illallah wannan shine alƙawari tsakaninka da kai da Allah madaukakin sarki tsakaninka da wuta in qala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani abda a ahda sai Allah ce mashi kalla malamai suka ce kalla radi'atun lima qablaha wa tu'akkidu ma ba'daha tana kore abin da duk aka lissafa a bayanta ne kuma ta tabbatar da abin da zai zo a gaba me yace a kafin la'uta yanna malan wa walada za a bani dukiya da yaya sai Allah ya ce a'a ba dukiya ba yaya kenan ta kore sannan za ta tabbatar da abin da ke gabanta shine kalla yace sanaktubu ma yaqulu za mu rubuta wannan abin da yake faɗi mu aji sai alkiyama ta tashi an tsayar da shi a gaban Allah sai a kawo masa a ce kai ne kace la'uta yanna malan wa walada wannan masifa ta fi masifa ita duk tambaya a ranar alkiyama tashin hankali ce misali yanzu kai ne a unguwarku in kuka yi fada da wani ka cika baki aka ce za a kai ka wajen alkali ka ce a kai ni din mana alkalin ma da kaza da kaza yan kotun kaza da kaza yan sanda kaza da kaza da an naɗa da an kai ka wajen alkali an fara mana kala ce ba wannan ba ma wai kai ne kace da wai alkalai sai ka jini sabon gumi ya sake keto maka ina Allah ce sanaktubu ma ya kulu za mu rubuta wannan abin da yake faɗi za a rubuta a ajiye shi ai abin da yace za a bahi na hikima da dukiya da hukuncin da yawa kan shi wa namuddu lahu min al'azabi madda kuma za mu yi mai ƙari ƙari a cikin azaba banda azabar da ya cancanta a mai dalilin wannan furta kalmar da Allah ya sai mun masa ƙari a cikin azaba ba a wa Allah higigi ba a wa Allah karantsi yasa ya ce wa namuddu lahu min al'azabi madda a fi daril akhirati za mu ƙara mai azaba a ranar gobe alkiyama saboda furta wannan kalmar da yi babu abin da Allah madaukakin sarki ya tsana tsana a duniya irin kamar shishigi ga shiga gonarsa ina ji wanda suka karanta kitabun tauhid sun wuce wani ustaz mai zafin ustazanci yawa abokinsa wa'azi ya mai wa'azi yake ya mai wa'azi ya mai wa'azi yake sai kai kullum ana gama gaskiya kana ki ce na ratse da Allah Allah ba zai maka gafara ba wannan ya ga gonar Allah Allah daga sama ya ce mashi man zallazi ya ta'alla ala Allah ya ce wannan kuma waye yake ma Allah rantsuwa cewa Allah ba zai kaza ba shi waye wannan dan gidan waye sai ce shi din da kace ba zan gafarta ba na gafarta kai din da kake takamar kayi aiki an rusa aikin naka me za ka yi ba abin da za a yi an gama kuma kenan so Allah duk abin da bai so baya son shi shigi baya so a shiga masa cikin hukuncin sa yasa yace sa naktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda ay nuziduhu ko naziduhu azaban fawqa al'azabi yace za mu mai azaba ƙari akan azaba wasu mun suka ce da idan lissafin azabarsa shekara talatin ne sannan a ƙara zafinta sannan a ƙara zafinta to za a ke ƙara zafinta sama da abin da Allah ya rubuta za a ƙara mai zafin shi kowanne akwai tsawon lokacin da ake ƙara digirin azabar sa fitan wuta ba zo ko falan na zida ku illa azaba idan aka ma azaba ka gasu ka gasu kai awa ɗaya to sai a ƙara zafin azaba in kai awa ɗaya sai a ƙara zafin azaba in kai awa ɗaya sai ka ƙara zafin azabar ba a sabawa da azabar lafiya to idan Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan kalmar sai ce wa namuddu lahu min al'adabi madda inda za a ke karin ta ne a awa ɗayan zai ta dawo kenan ana ƙara ta a minti talatin ko a minti goma sha biyar azabar da bala'in ya karu wa namuddu lahu min al'adabi madda Allah ya ce wa narithuhu ma yaqulu za mu gadar mai abin da yake faɗi ko wa narithuhu ma yaqulu za mu gaje abin da yake faɗi ba ya ce ba la'uta yana malan wa walada yana da 'ya'ya da dukiya a duniya a lahira za a ba shi 'ya'ya da dukiya Allah ya ce na risuhu ma ya kuma za mu gaji dukiya ta samu gaji 'ya'yan nasa zai waye gari ba dukiya ba 'ya'ya kuma yadda Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ila yurja'un mu ne za mu gaji duk duniyar wannan da abin da muke alfahari kuɗi na dukiyata aladdina an saka ba a saka ba duk za mu waye gari mu bashi wallahi in figures nawa ne a cikin account ɗinka wata ran kana ji kana gani za ka mai kawai ka bada password wannan kayan nasara kenan ba za a kawo wahala a gida ba ga fatan yadda nake fuddawa lamba ta ta banki kaza password da ake ga application ɗina kaza ne wannan ka so ka hutar da magadanka in baka yi wasa ba kuma a yi hadarin ka yadda wayar adawa ba a san kudinka ba ba a san bankunanka ba kudin ya kare a banza wani rikin ma ya kunu to a gada ko kar a gada su bata ko kar su bata sannu a hankali kowa sai Allah ya gaje duke shi wannan da yake magana akan sai ya ce wani rikin ma ya kunu za mu same mu zare abin da yake maganar akan nasa mu hana shi 'ya'ya mu hana shi dukiya wa ya ce na farda zai zo mana shi kadai a ranar gobe da kiyama haka zai zo tsirara ba kuɗi ba yaya kuma yadda zai zo haka kowanne zai je ma Allah wala kad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra ke za ku zo mana tilo daya bayan daya kamar yadda muka halitta ku dai dai dai dai a rayuwar ku ta duniya haka za ku koma lahira dai dai dai dai Allah sa mu je a sa'a
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا wadda Allah ya ce wa takaru sun rika cikin ƙuraishawa da yahudawan da manzon Allah ya tadda a madina da kiristoci ya ce dukkaninsu sun riki min dunillahi alihatan alloli kuma bayan Allah madaukakin sarki ƙuraishawa suka ce mala'iku ɗayan Allah ne abokan aikin Allah ne sannan kuma suka ce gumakansu su ma allolinsu ne wa takaru min dunillahi alihatan yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne nasarawa suka ce isa dan Allah madaukakin sarki ne to duk wani mai bauta yana riƙar gunki da abin tsafin shi ne liyakunu lahum izza saboda waɗannan ababen bautar su zama mutum musu ƙarfi da gantagarki da kariya wannan galibi ne dalilin da yasa mutane suke shirka in ka ga mutum yana da tsafi da dodo a gidansa amma ninsa wannan dodon zai bashi ƙarfi ne da kariya in ka ga mutum an masa wani sharaɗin tsafi yana sawa yana lazumta shi duk safiya ko duk dare wani ya buga guduma wani a ɗora masa ɗaukan guduma wani a masa ɗiwa haka wani a masa ƙurji a jiki wani ya yi wani rauni kullum sai ya zubar da jini ta jikin wannan raunin duk waɗannan tsafe-tsafen da suke da waɗannan allolin da suke rika abin da suke da buƙata ƙarfi da buwaya suke nema واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة Allah sai ce kalla hakan ba za ta faru ba duk wanda ya riki wani a bayan Allah da niyyar neman kariya wallahi ba zai samu kariya ba da niyyar neman karfi ba zai yi karfi ba da gumakan da tsafin Allah ce sa yakfuruna bi ibadatihi za su kafirce ma ibadar tasu a ranar gobe alkiyama wa yakununa alaihim didda za su zamanto masu kishiya a ranar gobe alkiyama duk wanda ya bauta wa gumaka za a kawo icen a ajiye a gaban Allah a ce to waɗannan da su suka bauta musu ce a ba ma san sun yi ba Allah ba musamman sun mana bauta ba ba mu ba su don haka a duniya ba za su musu taimako ba a lahira ba za su yi musu taimako ba ina ce sa ya kowa ya kununa alaihim zidda alam tara alam tara anna أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى na'am kafircewar ibada ga duk wanda aka bautawa Allah cikin suratul ahqaf yake cewa akwai abun mamaki akan wanda yake rikar kuma ka kuma bayan Allah wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah yana mamakin waɗanda suke kiran kishiya koma bayan Allah wanda ba za su amsa musu ba har ranar alkiyama yanzu ka fada a gaban gunkinka ka dinga kiransa har alkiyama ba zai iya ce maka na'am ba ko na ji ka babban abin mamaki ka kalli fina-finan indiya zai wahala a yi fim a ƙare ba a je gaban gunki ba amma sai dai a nuna wata guguwa ta zo ta ture wani mahi mahin ya tafi ya ja cike kaza amma dai gunkin da kansa ya miko ce ungo ko ɗauki makin ya caka bai isa ba duk wannan waƙe-waƙen masu zaƙi da suke yi galibi a ɗakin gumaka suke a gaban gumaka mu kuma hausawa da yake akwai zara da yafawa ya gaji mutum yana ta rera waƙar indiya yana tafiya yana gyaɗa kai yana girgada ɗan mukulli sai bai san waƙar gunki so waɗannan gumakan duka za a tattara su a ranar gobe alkiyama kuma ka ta kiransu wallahi ba za su iya amsawa ba wa hum an du'a'ihim ghafilun Allah ya ce gafalallu ne ma akan kiran da kuke musu yanzu dan Allah ka shi sa gunki a daki ka shiga daki ka sako kuna mata shigo tsakanin ku da kai da gunki ka ce inda gaske kake take ta kafin ta karaso gaba da wala in za ta kashe ka a dakin ba abin da zai ce maka kuma an ta kashe ka in za ka yi tsami ka ribe ka lalace bai ma san kana yi ba wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi idaratihim kafirin in aka tashi mutane a ranar gobe alkiyama gumakan da ka bauta wa su ne farkon abokan adawa in mutane ne kan rike su abun bauta da su za ku fara ba idan mala'iku ne za su ce ba sani ba idan annabawa ne za su ce ba da kai muka yi ba ba mu ce kuwa kowa bauta ba har annabi isa haɓa da zai faɗa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum ba abin da nace da su sai ku yi bautar Allah shi ne ubangiji na kuma shi ne ubangijin ku wa hum an du'aihim ghafilun to al'adar shedanu da kafirai shedani baya barin kafiri ya zo na lafiya kana yasa ya ce alam tara kai ba ka gani a rayuwar duniya anna arsalna shayatina mun saki shaytanu alal kafirina akan arna ta uzzuhum azza tana batar da su iya batarwa Allah ya bada tasliti na shaytanu akan kafirai duk inda kafir yake baya jin linzami saboda akwai shaytani akan ta uzzuhum azza ibn abbas yace tuwihum irwa suna batar da su iyaka batarwa shi kuma imamu qatada sai ya fassara ta uzzuhum azza tuz'ijuhum iz'adan ila ma'asillah suna damun su su uzzura musu har sai sun aikata saban Allah madaukakin sarki za ga idan ka samu arne mashayin giya bai zama lafiya sai ya sha giya idan mai shan jini ne ya kashe mutum ya sha jini idan ya rikice ya rude ba zai iya zama lafiya ba sai ya kashe sai ya sha wannan jini ne tusijuhum izajan tana uzura musu su dame su sai sun yi wannan sabo sai ko a musulmi ne ba an kasa mai sabo baya hutawa ya yi sabo idan mai hinta ba ne ya gaji kansa yana dalili yana kewayawa sai ya samu ya falla mata wuta ya su su ya gaji kuma ya ajiyar zuciya ta uzuhum azza suna uzura musu ne iya uzurawa imamu mujahid kuma yace ai ma'anar ta uzuhum azza tushlihim isla'a suna shanye su shanyewa za ka ga arne in aka bari shaidan ya yi nasara a kansa to ne za ka ke ganin sa kamar da irin bugun nan ko shan inna bai da wani ƙarfi bai da wani tasarrufi sai abin da shaidanin ya ce masa yayi imamu suddi kuma ya ce su digihim tsogoyana suna sa su wuce gona da iri iyaka wuce gona da iri kowace fasara ka ɗauke ta ma'anar daidai su ko a batar da kai ko a ruɗe ka ko a dame ka ko a uzura maka ko a sa ka gaggawar aikata sabo dukkanin ta dai galaba ce ta shedani akan mai arnanci ta uzuhum azza Allah tsare mu da shedani fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda dan haka Allah ya ce fala ta'jal alaihim karka yi gaggawar addu'ar komai akan su karka damu da Allah ya halakar da su inna ma na'uddu lahum adda Allah ya ce muna kididdige musu ne iyaka kididdiga me ake kididdige mu wasu malamai suka ce lumfahin da suke yi a duniya Allah na kirgawa za ku yi lumfahi kaza ne duk ɗaya lokacin da ya fita Allah zai kirga ɗaya ko mala'iku su kirga ɗaya biyu uku hudu na'uddu lahum adda kai da bai hika ba hana tashin hankali da bacin rai a ce mala'ika yana kirkalin bayan ka yana jiran na ƙarhe inna ma na uddu lahum adda kuma ta hikimar ubangiji fitan lamfahin yadda ka san ruwan famfo haka yake idan tanki a cike yake tab idan ka kunna famfo za ka ga da gudu ruwa ke fita fa ruwan yana raguwa gudu ruwan yana raguwa to kai ma lokacin nagartarka da yarintarka za ka ji da lamfahinka da bugun zuciyarka da waye da ƙarfi lafiya kalau sai ka yi gudu ka zo ka zauna fukar da za ka yi babu tashin hankali a cikinta saboda lamfahin da ƙarfi amma kana tsufa ƙarfin yana raguwa har a zo lokacin da za ka ga in ka ji ɗaya sai an jima ka ji an sake ganin lamfahin ya sauka ce har yanzu dai da saura ana kirgiya saura uku ko saura hudu saura bare ta karkai gaggawa inna ma na uddu lahum adda muna kididdigewa ne mu lissafe arzikin da muka ba su a nan duniya ibn kasir ce a'a a inna ma nu akhiruhum li ajalin ma'dudun madbutun wa hum sa'iruna la ma'alata ila azabillahi wa nakalihi mun musu jirfiri ne muna kirge duk abin da muka ba su mun lissafa shi mun san da shi in sun gama a nan ne za mu ɗauki ajalinsu ba makawa sai an juya da su zuwa ga azabar Allah madaukakin sarki da haka baka bukatar kai addu'a Allah ya tsine musu Allah ya walakanta su baka bukatar ka ga arna haka fala ta'zar alaihim inna ma na'uddu lahum adda
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ranar da za a yi musu wannan aikin ita ce ranar da Allah ya ce nahshurul muttaqin za mu tattaro da masu imani ila rahman zuwa ga ar-rahman wafdan jama'a jama'a wafda suka ce jam'i ne na wafid kamar da ake cewa rakib sai a ce rakbun sahib a ce sahbun wafda to ana nufin jama'a jama'a to idan aka tashi alkiyama za a hada masu imani ne a guri daya in an hada masu imani a guri ɗaya sai a kora su zuwa ga Allah madaukakin sarki yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا sai ce wa nasuqul mujrimina za mu kora mabarnata a wannan ranar ina za a kora sai ce ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wurdan akan kafafunsu tafiyar jahannama ba wanda zai dora ka a mota ba wanda zai dora ka a blackberry nan ne in za a ɗauki ɗan kurkuku ya sahi a bakar mota zu daga nan zuwa dutse to shi ar ne a ranar gobe alkiyama ko rahi za a yi a kan kafafunsa yi sa wasu malaman suka ce wurdan ai mushatan za a kora su ne suna masu tafiya a kan kafafunsu wakila uttashan za a kora arna zuwa gidajensu na wutar jahannama a cikin zafin kihirwa tun kafin a je wutar jahannama wutar kihirwa za ta ci ƙarfinsu shine wurdata qad taqatta'at a'naquhum min al'atash wuyansu kamar zai cire saboda zafin ruwa wal wirdu abinda ake nufi da wirdu a larabci jama'atun yariduna al-ma'a wa la yaridu ahadul ma'a illa ba'da atashi yace ana maganar ne akan al'umman da suke zuwa shan ruwa a wurin shan ruwa galibi ba wanda yake tafiya shan ruwa sai idan akwai ishirwa tare da shi wannan kuma ba irin mu bane fa da zaka buɗe firiji ko kana zara ce mai fiya wata kawo nan garin ku yake kuma ruwa yana gaban ku kilomita ɗaya ko rabin kilomita a nan rijiyar take so galibi zaka ga mutum dan badangarci ba zai ce bara in sha ruwa sai idan shi ruwa ta tihi ta tihi ya lallaba kuma ya tafi wannan rijiya to yadda ake tafiya rijiya shan ruwa bayan in ruwa ta ci to haka za a koro mutane zuwa ga wutar jahannama na sokol mujrimina ila jahannama wurda لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا la yamlikuna shafa'a dukkanin wannan yan wutar da za a kora su ciwon wuta ba wanda yake da mallakar ceto ba wanda za a ceta ba wanda yake da alfarmar ceto illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda face wanda ya rike alkawari a wajen Allah madaukakin sarki alkawarin kamar yadda muka faɗa a can gurin abbala al-ghaiba amitta kaza inda rahmani ahada ita ce la ilaha illallah na mace ce illa man ittakhadha inda rahmani ahada shine la ilaha illallah wanda za su fada cikin azaba a fito da su sune wanda za su fada wuta akan la ilaha illallah amma suna da wani sabo da Allah bai yafe ba za a wanke wannan sabon da sune za a fito da su daga wutar jahannama وقالوا اتخذ الرحمن ولدا arna ƙuraishawa yahudawa nasarawa suka ce allah ya rikida yana da ɗa yahudawa suka ce uzairu wa qalat yahudu uzairu ibnullah nasarawa suka ce annabi isa wa qalat wa qalat nasara masih ibnullah nasara kuma suka ce annabi isa dan allah ne su kuma ƙuraishawa suka ce mala'iku ƴaƴan allah ne mata am ittakhadha mimma khalaqa banatin mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yanzu Allah yake zaɓi mata cikin abin da yake halitta ko kuma kuna zaune kawai ya baku maza wata sura kuma yace tilka idan qismatun diza wannan rabo ne na zalunci ku kwahe maza ku bar Allah da mata ya ku ba san mata in an baku mata ku yanka ku kashe ku binne وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب Allah ce to ku haka kuka mai da ‘ya'ya mata kuma ku duka yi ku ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata to duka wannan kalmar da suka faɗa da ta yahudin da ta nasara da ta ƙurai shawa ɗin waɗanda suka ce Allah na daɗin sai Allah ya ce laƙa da ji itum shay'an لقد جئتم شيئا إدا Allah ce tabbas laqad ji'tum shay'an idda kun zo da mummunan al'amari a jingina ma Allah madaukakin sarki da wannan mummunan aiki ku ne kuke da buƙatar magada ku ne kuke da buƙatar kariya ku ne kuke da buƙatar a taimake ku ku ne kuke da buƙatar hutu da ku ne kuke da buƙatar mata kuke da buƙatar yaya ku dangana wa Allah da wannan siffa ce ta naƙasa da gajiyawa ya sa ce laƙa da jikin shay'an idda kun zo da abu babba mummuna magana marar daɗin ji babbar musifa ita ce a ce Allah na da ɗa تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Allah ya ce saboda wannan kalmar takadu samawatu sama ta yi dab ya tafaffarna ta tsage ta faɗo saboda girman wannan kalmar ran da aka ce Allah yana da ɗa sama da ta yi wata irin girgiza saboda munin kalmar yadda ta yi kamar ta tsage ta zubo Allah ya ce ba yanzu ba ta kadu samawatu ya tafattarna minhu akwai lokacin da za ta zo Allah ya ce idan sama'un fatarat akwai lokacin da za ta tsage din amma munin wannan kalmar ya sa saman ta yi kamar ta tsage watan shaqqul ardu ƙasa ta yi kamar ta rabe ta bude wata khirul jibalu hadda duwatsu su fado suna masu narkewa saboda girman wannan kalma an ce duk lokacin da aka faɗi kalma ta shirka kalma ta jingina wa Allah kishiya ko mata duwatsu da duk wata halitta sai ta ji ba daɗi ta razana dan adam ne ba abin da yake ji a jikinsa in ya ga dama ma sai ya sha ruwan sanyi ya sha coca cola ya hauka tifa kuma ya ce hini Allah wani ya hauka hini manzon Allah wani ya hauka hini annabi Isa wani ya hauka hini almasihu har kuma su liƙe su yada su faɗa a gari ba abin da suke ji a jikinsu amma sama ta yi kamar ta kekkece ƙasa ta tsage wata khirul jabalu hadda saboda me أن دعوا للرحمن ولدا dan an yi ikirarin daga Allah madaukakin sarki wa ma yan bari وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا bai dace ba a ce Allah madaukakin sarki na da da ba abin da zai da da da matsala ce a gurin mutum ko da taimako ne a gurin mutum dan adam wani lokacin za ka tadda baya jin linzami amma daga ran da ya aihu a ran nan zai fara jin linzami yanzu samari aka ce iri za ga duk sun kaɗo wani ɗauko takobi wannan ya ɗauko wuka wannan ya ɗauko adda wannan ya ɗauko fetur wannan a ƙone gari ba su da matsala amma daga ran da aka ce ya aihu ya yi ɗa ɗan mitsitsin ɗa aka ce a fito a ƙone ya kaji sanan to yanzu in na mutu wannan ɗan gobe ya za a yi sai ka na ce a'a ba a hankali to shi ɗa yana zamantowa rauni ne a wajen uba to Allah maɗaukakin sarki babu ranar da zai rauni ɗa wani lokacin akwai jawo magana sai ka ga mutum alfarma da martaba da ƙima da mutunci da komai amma wata rana ɗanka ya je jangwalo ya kamo ɗahe ku sai ka karanta da Allah kai hakuri shi ɗin yanzu ɗanka ne ya jawo maka wanda ka fi alfarma da matsayi sai ka ba shi hakuri saboda an jangwalo magana to yanzu Allah ma in yana da ɗa haka za a jangwalo magana ya bada hakuri haka zai yi wancan tunanin ya soke hukunce hukuncensa to idan an samu abokan dan Allah fa sai suka wa Allah laifi za a kona su an tafi ranar alkiyama he zai tafi aljanna he ta Allah ina abokaina yasa duk ta inda ka kalla akwai baraka yasa ce wa ma yan bagi lir rahmani an yattakhidha walada bai dace ba a ce Allah madaukakin sarki na da da إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allah ya ce duk wanda ke cikin sammai in kullu duk dukkan wanda ke cikin sammai duk wani mala'ika da kake ji da labarinsa ka ji sunansa ka ji siffar shi ka ji aikinsa Allah ya ce wallahi baki ɗayansu wal ard da duk wanda halitta da take doron ƙasa illa ata rahmani abda sai ya zo wa Allah a ranar gobe alkiyama a matsayin bawa duk wanda aka bauta wa da da wuta ba Allah bai yafe wa kowa ba mala'iku ba abin da suka yi amma aka bar filin alkiyama sai sun yi saho sun tsaya a gaban Allah aljanu sai sun zo mutum abokin aljani wanda aka yi wuta da lahira da shi sai an haɗa su ga sahun mutane ga na aljanu ga na mala'iku duka ya an zo gaban Allah madaukakin sarki kuma kowa sai ya tabbatar a wannan ranar shi ba kowa bane Allah ne Allah yasa ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ata rahmani abda sai ya boma Allah a matsayin bawa Allah bai daba saboda kar ba je filin alkiyama baka ga wani annabi ka ce to ai me yasa ba a kawo shi ba ai an san cewa zai yi aiki Allah ce to a kawo shi mu ga aikin nasa kowa ya zo kuma sai ya faɗa cewa shi ba kowa bane bawa a gaban Allah madaukakin sarki da wanda suke samman da wanda suke kasan da mala'iku da aljanu da mutane kowa na cikin kirgen Allah ce laqad ahsahu لقد أحصاهم وعدهم عدا Allah ya ce ya ki diddige su duk halittar sammai Allah na da lambar su duk halittar da take ƙasa wacce ta mutu da wadda za a haifa da wadda za ta zo ta gaba ɗaya ya diddige suke laqad ahsahum Allah ya kirge su wa addahum ya kirga su adda kirgawa daya biyu uku suna kidaye a wajen Allah madaukakin sarki da haka babu inda za a buya kowa sai ya zo a ranar gobe alkiyama saboda yana kirge sane ki a gaban Allah madaukakin sarki وكلهم آتيه يوم القيامة فردا wa kulluhum dukkanin su atihi zai je ma Allah yawmal qiyamati a ranar gobe alkiyama farda shi kadai zai zo ma Allah da haka shehun da zai saci mutane Allah ya ce farda shi kadai zai zo gaban Allah madaukakin sarki wanda ka dogara da shi zai cece ka shi kadai zai je gaban Allah annabin shi kadai zai je gaban Allah mala'ikun kowa shi kadai zai zo gaban Allah wannan rana ta Allah madaukakin sarki ce kadai zai nuna isa da iko limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahhar إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا wannan bangaren waɗanda suka yi sabo kenan Allah ya ce su kuma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai saya da lahumur rahmanu wudda da sannu ar-rahman zai sanya soyayyar su a doron duniya duk wanda ya imani ya aiki na kwarai Allah ya yarda da aikinsa a sama Allah zai fara kiran mala'ika jibril ya ce wani dan wani nagari kaza mai aiki iri kaza ina san shi mala'ika jibril ka so shi ya ce to Allah sai mala'ika jibril ya so shi sai kuma ya tara mala'iku ya ce wane dan wane jikan wane nagari wane mai gari iri kaza mai aiki iri kaza Allah ya so shi ina son shi mala'iku ku so shi mala'iku su so shi daga nan sai a sake baza soyayya sai ta faɗo doron duniya yasa kawai sai ka ga mutum in dai na kwarai ne na arziki ba haɗin iya ba na baba sai ka ji kana son abin ka kana kaunar sa a rai sai ya da alu lahumur rahmanu wudda Allah madaukakin sarki zai sa musu wata soyayya a zuciyarsu wannan Allah yana gaya wa masu imani dan mutane sun tsangwame ka saboda addini sun kyamace ka saboda addini sun kima alfarma saboda addinin ka kar ka saka addini da sannu Allah zai ajje ka a inda zai hada ka da masoyanka da masu soyayyanka yasa gaya maka ya ibadi ina ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu kasata tana da fadi ku bauta min ni kadai in an kore ku anan ku koma anan kuma sannu a hankali sai Allah madaukakin sarki ya sa muku soyayya da sahabban manzon Allah a maka ake kore su suka yi hijira suka koma Madina ba ai shekara ɗari ba sai da zamanto duk faɗin duniyar da ɗan adam ke rayuwa sai ka je wannan garin ka da sahabin manzon Allah a matsayin sarki ko mai kuɗi ko mai mulki innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda fa innama فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا fa innama Allah ya ce abin sani kawai yassarnahu mun hore wannan littafin mun sauƙaƙa shi bilisanika da laranka na larabci larabci ne mai sauƙi fahimta mai sauƙi magana mai sauƙi saƙo mai sauƙi in ka fahimci saƙon aikin da ake da buƙata mai sauƙi fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin dan kai bushara ga masu jin tsoron Allah madaukakin sarki da wannan alqur'ani ne wa tunzira bihi qauman ludda kuma ka yi gargadi ga mutane masu tsaurin kai masu bijire ma gaskiya wasu suka ce qauman ludda ana nufin quraishawa su ne mutanen da suka bauɗe ma gaskiya to ka yi bishara ga masu imani ka gargadi quraishawa
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah ya sake juya kan quraishawa din yace wa kam ahlakina da yawa mun halaka Allah baya jin kunya da yawa sun yi barna yace kuma da yawa mun halakar da su qablahum kafin su wannan quraishawa min qarni karni da yawa mutane da yawa jama'a da yawa Allah na magance su hal tuhissu minhum min ahadin ka taba jin motsin wani dan Allah din da muke a nan gurin ya taba jin burkin motsin bai hude a bai a basamude ai ana ba mu labarin basamude a cikin Qur'ani Allah ya ce hal tuhissu minhum min ahad duk karfin ran samudawa kun taba jin motsin su abin ne ake yi mutun ya mutu ya hekara 100 amma an ga ka taka wata ciyawa a gefen sai ya ga yana motsi yana motsi wai ya miƙe dama ƙara ne yake tahinsa to su samudawa kun taba ji ƙara ya tahi wani a cikin su adawa kun taba jin motsin wani hal tu hissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza ko kun sauti ko karar wani a ga motsin sa ko wucewarsa ko gittawarsa ba a taba yi ba yayi magana ko yayi nihi a jiyo ba a taba ji ba dan haka Allah madaukakin sarki in ya shafe shafin ka ya shafe in ya gama da lissafin ka ya gama da lissafin ka hal tu hissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza wannan bai gagari Allah ba kai ma a yau idan ka taba Allah madaukakin sarki Allah ya rusa ka Allah ya magance ka Allah ba mu ikon aiki da kiyayewa da abin da muke faɗa na gaskiya wanda yake na kuskure Allah ka nuna mana daidan mu yi aiki da abin da ya dace da ga wanda uwa ya rubuto tambaya yake cewa Allah shi wa malam da almajiran sa rahama amin shin ya dace ko bai dace ba a wannan zamani da muke ciki mu roƙi mai rahama aya akan wani abu da yace zai kasance kuma har muka yi mamakin taya zai kasance din mana Allah madaukakin sarki ya ce abu kaza zai faru yanzu ma in roƙon Allah mu ce Allah samuna alama yadda abin zai faru ya halatta a yanzu na kace na'am na'am so yanzu kamar yan wasan an zaka bayar na na'am yanzu kamar annabi zakariya da aka ce matarsa za ta samu ciki sai ce rabbi ja'alni aya ko aka ce aya tuka Allah ta kallima nasa salasa layalin sawiya a wata sura salasa ta ayyamin illa ramzan to yanzu shi ma mai bi tambayar da yake ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ba ni kuɗi sai ke so a yi to ya halatta Allah ya nuna masa alamar in zai yi kuɗin ko ba zai yi ba yanzu misali da ya roƙi Allah da daddare Allah ka bani arziki Allah idan ka yadda zan yi arziki ina fita gobe duk abin da na siya ina saya a sai duk ta alama shago ya halatta a haka ko bai halatta a haka ba bai halatta ba saboda ai ba abin da zai nuna maka wannan abin aya ce ko ba aya ba ce daga Allah yake ko ba daga Allah yake ba ba zai ba ai wannan amma idan za ka roƙi ubangiji bukata ka roƙe shi ubada a bukata kana ji a zuciyarka Allah madaukakin sarki ya amsa ma in ta biya za ka gani in ba ta biya ba za a baka kishiyarta insha Allah kuma bi alkhairin ta a lahira Allah yi mun arziki sai ka mutu baka yi arziki ba za ka tada arzikinka a lahira insha Allah Allah ka bani mace ta gari sai ka mutu gauro insha Allah za ka samu hurul in wannan addu'ar ba ta faɗi ƙasa banza ba insha Allah ta'ala idan ya dace to dan Allah mai ya nuna cewar kafiran zamanin kowane annabi sun nemi aya ok idan bai dace ba ko so wata kira nufin aya da take nuna mu'ujiza wata kira abin da bai fahimta ba aya tana nufin mu'ujiza abin da yake nuna gaskiyar annabin da ake magana a kan shi annabi musa da ya zo wajewa masu fir'auna wa'azi sai allah ya ce wa laqad ataina musa tis'a ayatin bayyana min ba wa annabi musa ayoyi bayyanannu ƙwarara da za su nuna annabi ne har guda tara ayata ta farko in yi saki sanda tana zama miciji kafin ta fara zama miciji sai da allah tambaye wa ma tilka biyaminika ya musa wannan me a damar ka annabi Musa ya daga ya juya ya kalle ta sama da kasa yace hiya asaya sanda ta atawakkau alaiha da ita nake dogaro wa ahushu biha ala ghanami da ita nake kadowa dabbobi na 'ya'yan gawo da 'ya'yan bagaruwa sai yace to saketta yanzu so ake tabbatar hida kan nasa sandacce ya sake ta yana sakinta kawai sai ya ga damfare da muciji ya zai fita a guda aka ce la ta karka tsorata sanu'idu hasirata hal'ula za mu maida ta yadda take daɗin a hannunta kawai mai ka hannu yana meka kawai ya ɗauko kungaramin dasa sai ya rike ita to wannan fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi ko wa mala'i wannan cikin ayoyi ne guda tara da zamu baka zuwa ga fir'auna rike ta farko fara tafiya wannan kuma mu'jiza ce annabi Musa bai san mu'jiza ba ce haka Allah madaukakin sarki ya bashi cikon ayoyin guda tara da suka bata ran Abdul Musa tafi gida sai a ce ma ga wanda zai hayarwa a garin nan saboda haka duk inda ka ajiye ruwa kana buɗa kawai jini za ka gani in a firji ne jini teku jini randa jini salka jini in an yi ruwan sama jini mutane aka yi kwana ɗaya biyu uku hudu sai ga mutuwa za su sai ka ce nan musa ka roƙa mana allah la in ka shafta annar rijisa la nu'minan na laka wala nursilan na ma'aka bani isra'il aka ɗauki ka ce dana ma wayoyi mana an kiɗin sai allah ce to ga dufa da nan tun da an ɗauke jini ruwa kuka nema to ruwan ya zama tufana yake nan kana zama ɗaki ga ruwa na higowa kana kan kujera ya cinye kujera ka hau kan garhe cinye gado ka hau rubin kwano bai hau rubin kwano fa arsana alaihimu tufana da ruwan ya janye sai aka ce fari da fari suka cinye har rigunan mutane fa arsana alaihimu tufana wal jarada sai ce wal ummala sai kuma farfata fara ta hugu da riga inda ya rage kuma karkwata ta manne a jikinta wannan wata irin masifa ce waɗannan su ne ayoyi guda tara da Allah ya maɗaukakin sarki ba annabi Musa to irin wannan ayar ita kuma Allah baya tabbatar da ita sai ga hannun annabi cikin annabawa haka annabi Salihu da yawa mutanensa wa'azi sai suka ce ba za mu yi imani ba sai ka nuna mana aya ka nuna mata wata alama wata aya kuke so mu'jiza suka ce wannan dutsen muna zaune mu ga ya tsage maga taguwa ta fito da tsohon ciki ta durkusa a nan ta aihu wannan ƙarfin ƙwarar kenan ya ce tafi kenan ku kalli dutsen suna kallo kawai dutse ya fito taguwa ta fito da ciki tsoho ta yi naƙuda a gabansu ta aihu sai ce hazihi na ƙatullahi lakum aya wannan taguwar allah ita ce ayar da kuke nema wala ta masu habi su'in fa ya akuza kuma azabun abu kar ku kuskura ranta ya baci ranta ya baci sai Allah ya kama ku da azaba mai girma to wannan ita ce ayoyi ba a neman aya ba a bayyana aya sai a hannun annabawan Allah madaukakin sarki da haka kana neman aya wacce kake mu'jiza lokacin ta ya wuce in kuma wata aya ce akan wani arziki da zai maka shi ma ba a neman roƙon Allah madaukakin sarki ake sai tabbatar da aya a lokacin da yake ya so ya ce idan kuma bai dace ba to me dalilin da ya sa aka bayar da tarihin annabawa da maryam cewa sun nemi ayar ta yaya kuma allah ya nuna musu cikin rahamar na idan mun ce bai dace a nemi aya ba to me yasa maryam ta nema me yasa annabi zakariya ne da a lokacin ana wahayi akwai mala'iku kuma annabawan zamanin za su tabbatar wannan abin daga allah madaukakin sarki yake kuma Allah ya tabbatar ya ba mu labari a cikin alkur'ani yanzu ba na maryam bace ta zauna ta ga mana tace ni fa Allah ya turo mun mala'ika ya ce mun kaza ya ce mun kaza Allah ne da kansa ya gaya mana kuma ya ce rahama ce daga gurin sa wani abin da ya bada da haka su a can an nemi ayar ta tabbata ayar kuma hikima ce ta ubangiji mu kuma nan da ya gaya mana izina muke so mu ɗauka a ciki idan Allah maɗaukakin sarki ya yi ki mace ya baki addini da alfarma da kiyayewa to duk hanyar da Allah yake buƙatar ke da arziki ko baki fita nema sai wani arzikin ya zo miki ko da kina gida a zaune arzikin zai zo miki ko da kina ɗaki arzikin zai zo miki shi yasa ai farkon ayar kafin zakariya nemi haihuwa ta akai kullama da khala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa in ya shiga masallaci sai ya ganta da kayan abinci da kayan marmari a gabanta abin da ba a samu a lokacin shi zai gani kaya-kaya a faranti a aji tun yana haƙuri sai da wata rana ya ce ya maryamu an na laki haza wai daga ina wannan abincin yake zuwa ya ce huwa min indillah Allah madaukakin sarki ke turowa a kawo shi bai tambaya bai ake kawo ya tabbatar ba wanda ya zai kawo wannan abin sai Allah madaukakin sarki to kaga wannan yake nuna cewa idan mace tana da nagarta tana da biyayya tana da tsaron addini ko ta fita aiki ko bata fita aiki ba ko ta nemi kuɗi ko bata nemi kuɗi ba ko ta yi aure ko bata yi aure ba iya arzikin da Allah ya tsaga nata ne sai wannan arzikin ya zo ya same ta kuma zafin nema baya kawo samu wannan ne mata da zakariya ga ayar sai ya ce to hunalika da'a zakariya rabbi yace Allah ko tunda kana da ikon ka kawo mangwaro a lokacin da dan mangwaro baya yi ai ko za ka iya ba da da a lokacin da ba a samu da kaga har ya dauki izina a cikin ayar kenan da ya daga hannu kuma sai Allah madaukakin sarki ya karba addu'a kai ma yanzu idan ka nemi arziki kaga hekara ta sai ka ce yanzu tun ina yaro nake neman arziki nan har na tsuba eh zan yi wani arziki kuma ana gaya maka karka yanke kauna daga rahamar ubangiji kana shekara 60 din yi addu'a wala idan Allah ya karɓo wani arzikin da kai da jikokinka ba za ku cinye ba yin amfanin karanta tarihin annabawa da samun izina da take cikin ta yana karantar da kai karka fidda tsammani da rahamar Allah madaukakin sarki ko da yaushe rahamar Allah tana tare da kai kaɗan dai cikin abin da ya zo kwakwalwa ta a bayanin ayoyin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin